بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah mulkin sarki ya kawo muna rana ta Laraba 21 ga watan Al-Muharram hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai a kalandar nasara kuma sha shida ga watan bakwai watan julai kenan dubu biyu da ashirin da biyar kamar yadda muka saba a rana irin wannan ta laraba muna karatu a cikin wannan littafi mai taken addurarul bahiyya wallafar ɗaya daga cikin bajiman malamai Muhammad wa Shekul Allama Muhammad ibn Ali Ash-Shawkani rahimahullahu ta'ala ya rasu hijira ta Annabi sallallahu alaihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da hamsin sannan muna cikin kitabun nikah littafi da yake magana kan hukunce-hukunce na aure kuma wannan shine darasi na hamsin da uku ko? Za mu tashi kan matsalolin alhuyu waɗansu aibobi da in suka faru akan iya buɗe aure saboda su. In an ce buɗe aure shine lalata auren. ba tare da shi mijin ya ce ya saki ba shi ne fasku ba wai sai ya ce ya yi saki ba a auren kawai ya buɗu kenan saboda waɗancan illolin musamman idan ɗaya daga cikinsu yana da wannan fahimtar ko yana da wannan ra'ayin ko yana da wannan matsayar abin da yake da muhimmanci don mutum don waɗannan matsalolin oyub ɗin su ƙara fitowa fili shine mutum ya koma ya waiwayi manufofin da ke sa ya aure akwai makasidun nika karkashin matsaloli na makasidun shari'a manufofin shari'a fanni ne mai zaman kanshi ana ɗaukar baban wannan fanni shine abu ishaqa shatsibi rahimahullahu ta'ala ba shatsibi mai qira'at ba tsakanin shekara kusan ɗari biyu shine kamar oba yana daga cikin waɗanda suka ba da gudunmawa ƙwarai wurin samar da fannin. Ba cikin ayyukan ibada akwai aure, to shi ma aure yana da makasidu manufofin da ke sa yi shi. In ka tattara gaba ɗaya abinda malamai suka faɗa manufofi uku ke sa ya aure. Waɗannan manufofin guda uku duk abin da zai kawo masu cikas don tabbatuwarsu, to yana da matsala. ko da bai zama aibin da za a iya raba aure saboda shi ba to lallai yana da matukar muhimmanci a kauda shi wannan fa idan ma ya zo ne fi sabilillah ya kuma kake tsammanin idan wani cikin ma'auratan ya kawo shi min babu aula a kawar da shi manufar farko ta yin aure shine domin a samu zurriya Allah da kanshi yake cewa hakika mu muka aiko da manzanni kafin kai muka sanya su suna da zurriya kuma suna da mata suna da mata suna da zurriya kaga manufar farko a samu zurriya abu hamidin lagazali rahimahullahu ta'ala a cikin littafin shi ihya ulumuddin saman ka dauki takaridin da al-iraqi yayi ya tattauna akan menene manufofin yin aure daga ciki ya kawo samun zurriya sai me manufar samun zurriya daga cikin manufar samun zurriya shine ka wanzar da ambatanka kyakkyawa daga bayanka na biyu ka samu wanda za su ci gaba da bautar Allah a zurriyarka na uku ka yi abin da Allah da manzo suka ce na ai auren a hayayyafa na hudu ka samu wanda za su rika yin ayyukan ibada da kana kabari za ka ci gaba da samun lada har kai ma mai yiwa ka shiga cikin waɗanda za a ce masu ga tsibirin ladar ku can har su ce ya aka yi suka same shi a ce bista ya fare wala dai kalak da sauran manufofi masu tarin yawa wanda daga cikin manufofin yayan za su taimake ka kada kake buƙatar taimakon za su ɗauki ɗawainiyarka za su yi kaza za su yi kaza za su yi kaza da sauran fa'idodi masu tarin yawa wannan ita ce manufar farko ta yin aure to idan aka ce za a yi aure mutum zai aure amma bai san mai haihuwa tun farko ya rusa manufar auren kawai manufa ta farko ta auren shi ya rusa ta manufar aure ta biyu shine alhidima akan yi aure ne don ka auro wanda za ta yi maka wasu ayyukan ɗawainiya don ka samu sauƙi ita mace za ta yi maka hidima ne gwargwadon kai yadda kake in kai ahalin a yi maka hidima kaza ne da kaza da kaza da kaza kuma za ta iya fiye ta za ta yi daga cikin hidindimin da za ta yi wa mutum za ta yi mashi girki za ta kula da dabbobin shi in yana da su yana da doki yana da jaki yana da raƙumi yana da rago yana da kaci yana da talakala da agwagi da za ta kula da su daga cikin hidindimin za ta iya za ta yi mashi wanki ma har da guga har da polish ma za ta iya mashi daga cikin hidindimin za ta kula mashi da wasu ababe a waje mutum ne mai tafiye-tafiye yana da dabbobi a gida to ita za ta rika zuwa ta wuciyawa irin yadda asma bintu abi bakar da siddiq radiyallahu anhu ma ta rika yi ga mijinta az-zubair bin al-awwa da sauran ayyuka na ɗawainiya ƙanana da manya to akwai manufar yin wannan hidimar a cikin yin auren suna kafa hujja da hadisin da Imam Bukhari da Muslim suka ruwaito game da kissar Aisha lokacin da aka yi mata kazafin nan bayan an dawo yakin Banul Mustalik an mata sharri an yi kaza an faɗa abubuwa marasa kyau game da ita sai Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kira Barira yana so ya samu wasu labarai game da ita dan ita Barira yar gidaci ce ta hannun daman Aisha ce za ta iya sanin wasu abubuwa ya ce bari rago ta zo ya ce me kika sani game da uwar gidanki mana sai da aisha da dallawa anha ki faɗa man gaskiya abinda ake zargintan ta yi ko ko Allah ya tsare ta sharri ne na masharranta ta ce ya rasulallah wallahi ban san komai ba game da aisha sai alkhairi ta ce ya rasulallah in har aisha na da laifi bai wuce a ba ta garin abincin mutanen gida ta tafi wasa tumaki su cinye wannan hadisin suna kawo shi karkashin ashe mace na miji hidima aisha radiyallahu anha mijinta annabi ne sallallahu alaihi wasallama babanta shine sayyidina abi bakr ita kuma ummul mu'minina amma tana mai gidanta girki shi yasa rigimar da ta taso kwanaki ko bara akai ta yaɗawa a midiya ai mace ba za ta yi girki ba wata kai tsarariya ta tafi to midiya ta yi bayani ba aya ba hadisi sai dai in ka ga dama ka ce mata akwai ayoyin shaidan to gaba ɗaya ba da ilimi ta magana ba bisa jahilci dai in ka samu majmu'ul fatawa na ibnu taymiya ya yi billa billa da matsala mace dole ta yi wa miji hidima sai idan shi ya ce ba za ta yi ba ya ce ba za ta rika girki ba bari a rika oda daga Mr. Big wane ne restaurant wane ne wane ne wannan yace ba za ta yi ba hakkin shi ne ya sirya da haka daga cikin manufofin yin aure matar ta yi wa mutum hidima to shikenan sai aka ce ga wata illa da in ka auro matar ko ko matar da ka auro za a samu naƙasu na wannan hidimar kai har ka gama neman auren kai dai kakan je gidansu ku yi hira baki kamar baɗau ko rediyon tarayya ko voice of Nigeria bai kai ta ba sai da ka auro ta sai ka fahimci ba hannuwa duka ba ta da hannuwa to yanzu dan Allah matar da ba ta da hannuwa ina maganar hidima suka ce to wannan manufar ta faɗi waccan matsalar zai gudu ya kauce mata manufar aure ta uku ita ce almut'a ajiyar da juna daɗi shikenan sai aka ce to ga wata illa ta bijiro ta rushe wannan manufar ta mutu'a to ita ce wannan aibin da ake magana a nan shi wa'annan uyub din galibin suna shafar mutu'a ne wasu ɗan tsaka tsaki haka suna shafar hidima ne ɗan kaɗan a ciki kuma suna shafar zurriya ne da kuma ba a so a taɓa ababen nan guda uku wannan su ne manyan makasidun nikahi salatat manufofin aure guda uku a samu zurriya mace ta yi wa mijinta hidima sannan a samu almut'atu to shine zamu tashi a kan shi yace waya duzu fasfun nikahi ya halatta a buɗe aure shine ya halatta a bata aure nan take bila aibi in an samu aibi idan an samu aibi a bata aure yaushe menene aibi shine muka ce duk abinda zai kawar da manufa daga cikin manufofin aure amma wannan aibin ya zama wanda malamai suka wanda shari'a ta ambata na soshin hadisan da sallama suka ambata ko sahabbai banda duk wani aibi da wata mazhaba ta kawo ko duk wani aibi da wani malami ya ambata in ka tattara aibobin gaba kunan malamai suna da yawa in ka auro ta ba hannuwa wani sai ce maka ai wannan ma aibi ne in ka auro ta yana tana da tabo sai zama aibi ne in ka auro ta ba ta ji sosai wani ma sai zai ce maka shi ma wannan aibi ne in ka auro ta ba ta iya girki ba wani ma sai ce maka wannan aibi ne in ka auro ta ba ta gani ko idan ta daya wani sai ce maka wani aka ja sai wanda shari'a ta nassantar su ne al'uyubu allati yufsahu biha nikahu sauran aibobin to fa anta ai kai miji muhayyarun bainal imsaki bis sabri wa talaqi bis sabr ko dai ka haƙura ka riƙe ko kuma ka haƙura ka saki musamman idan ka sanyawa ba ka sanyawa iyayen sharaɗi ba za mu ji bayanin haka wa'annan aibobin ana raba su zuwa gida uku akwai aibobin da da namiji da mace duk sun yi tarayya a ciki idan aka yi aure sai miji ya fahimci matar na da wannan aibi to daga yana fahimta kar ya taɓa ta kar su kaɗai ya mayar da ita wajen iyayenta za a ba shi sadakin shi da duk akwatunan shi aure ya watsi idan kuma ya riga ya kaɗaitu da ita aliman malik yake cewa har yana da hadisi ma yana na cikin muwatsa idan sai da ya kaɗaitu da ita sai ya fahimci tana da wannan aibin wanda shi ma in yana da shi za ta iya masa haka to shi kenan abin da zai faru zai ɗauke ta ya mayar da ita gidansu taɓa ta da yayi ko kaɗaituwa da ita da yayi ta cinye sadakin da aka faɗa idan ba a yanka mata sadaki ba cewa aka yi kawai a yi auren daga baya a yanke sadaki ta ce to ire-iren ta tsararrakinta masu diploma ko masu digiri ko ƙawayenta da suka taso tare nawa aka yi masu sadaki za ta masu sadaki ɗari biyu ta ce nemo ɗari biyu ya bata shi kuma kuɗin shi fa kuɗin shi sai a ce ya tafi gun waliyinta yasa duk sadda aka ce zo ka zama waliyin wance har duniya ta kare kana da kyar kuma za a iya kiran ka matukar kana numfashi duk sadda aka samu aini kai za a tsira kai za a garga na ka samu alkhairi kai za a yaba ma kawai za a kira ka ce dan me ka aurar mashi da mace ka san tana da aini to ka iya ba kotu hujja ko masu tambayar ka ta ai kai kana nesa ne kai dan uwansu ne kana zaune a kogi state aka faɗa maka ɗaura aure ka zo ka ɗaura ka koma wannan zai ɗan iya kila zame maka uzuri saboda ba kwa tare ba ka santa da aibin ba to akwai aibobin da da namiji da mace sun yi tarayya akwai aibobin da maza kawai ya shafa in ka samu namiji da shi mace na da damar ta ce ba za ta zauna da shi ba kuma auren ya watse tun daga ranar in ya taɓa jikinta ta ci sadaki in bai taba sai koma dangin tasiriya wannan matsalar wasu malamai sun ce ai ba zai yiwu kuma ya za a aure daya sadaki kuma da aka zo ɓaci lalata aure kuma ya ninku ai in dai ta cinye sadaki to sadaki ya faɗa akan wani kuma wannan suka ce ka'idoji ne na usul fike za ka iya ɗauka ka tsora a kai sannan akwai aibobi na uku su ne aibobin da ya shafi mata kawai su aibobin da suka haɗa namiji da mace manyan su ne guda uku na ɗaya a wo aure sai a samu namijin na da ciwon hauka banda atuhu akwai al'at shine hauka ɗan ƙarami ina lokaci sai ka tsinci kanka a wani yanayi ga kanan ga kanan kuma sai ka dawo normal kuna zaune da mutum ba da san haka ya hukunka ka gama ba shine aljununu tsari ina banda irin haukan da likitoci ke faɗi ko likitoci suna cewa kullum kowa na haukan minti biyar wani zai shiga bayi ya daɗe sun ce a lokacin ya yi haukan shi a lokacin ya yi haukan shi wani za ka kawai shi kaɗai na ta dariya a lokacin yake haukan minti biyar ɗin kullum ɗin duk cikin awa ashirin da hudu sai wannan haukan ban dai in ka ce a raba aure da shi to a mazhabar likitoci kaga aure da yawa zai tashi yi to ban da wannan a'a wannan hauka tibra sai da ya auro ta sai fahimci ba ta da hankali sai da aka ɗaura mata aure da shi ya shigo ɗakin sai ta fahimci bai da hankali kowanensu da ya cimma ɗan uwan shi da hauka yana da damar ya nemi a raba aure in namijin ne ya mayar da ita gida su ba shi kuɗin shi da kayan da ya kai ko kayan da ya mata aure ya riga ya watsi illa ta biyu shine a same su da al-tizam kuturta mai cinye yan yatsu wannan tana tana kawo cikas ga hidima tana kuma kawo cikas ga kula da zurriya har da mutu'an ma illa ta uku shine a samu albaras shine farar kuturta wadda take ba datsa yan yatsu take ba canza launi take za ta zo da wani mele-melen ta haka irin wadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya auro ya same ta da kwatankwacin irin wannan illan cikin hadisin Ka'ab ibn Zayd ya auro wata mata daga kabilar Banu Gifar lokacin da ya shigo wajenta sai ya ga a jikinta da wani mele-mele nan wajen gefe-gefen kafaɗarta shine sai ya janye jiki ya kyale ta ya ce mata kudi alaiki siyabaki tattara ya naki ya naki ilhaki da ahali tattara ya naki ya naki tafi gidan ba ta a cikin matan shi yanzu in ka zo kana lissafi wannan aljifariyar ba ta a ciki to da auren bai yi ba saboda tana da baras baras ne ba jiban ba da ka yi namiji ya cimma mace na da baras zai ɗauke ta biyar ko ya sa sharaɗi ko bai sa sharaɗi ba saboda akwai aibin da in ka auro mace tana da shi in baka sanya wa ɗan uwanta shara'in cewa irin ta kake so ba sai ka zo ka same ta da wannan aibin to sai a koma a kalli a listishabu zai raba gaddama ba ba za ka iya mayar da ita ba kai kana son wadda ta iya girki amma nauyin bakinka ya sa ka kasa tambayar 'yan uwan matar ko iyayenta ta iya girki sai da aka wo aka tare amarya ta tare ka je ka wuce fane ba ni da tefane ba kana zuwa malam ta kwaba shi a ƙarshe ka tuke da cin garin rogo ka kwana sai ka koma ka ce sun yaudare ka ba sai yaudare ka ba to da asalin mace ba ta iya girki ba koya mata ake yi kuma kai baka yi magana ba ko kuma baka baka tambaye su ka ganta jawur kamar tsada kai baka tambaye su na bulicin ne ko na Allah da annabi bane kai baka tambaya ba sai da ka tare shi ka fahimci na bulikin ne ba za ka mayar da ita ba ai baka tambaya ba zan ta shawar sai ka dan keɗe wani abin nan din yaya ahali ce ko ba ahali ba har ya gane sai ba ka amsa sai gaskiya yaya fa akwai shafawa to kaga yanzu amsa ta fito amma sai kai shiru ko kuma ka tafi neman aure a nan afirkan mu ko najeriya mu wace da aka amada ta tare wace ka je ka ce wai su zo su ɗauke su wai wai wai ashe ba balarabi ba ce to kai dama an taɓa samun farare a ƴaƴan tinya ai mu baƙaƙe ne dama ai dama baƙa za ka gani wai ya ga a gidansu akwai mai yawan zuwa saudiya ya da ta akwai balarabiya ai na wannan ba aibi ba ne a lokacin in ka same ta da irin waɗannan aibukan ba ta iya magana ba tana da 'yar gurgunta tana da yatsu hudu tana da dan makalallen ido hannunta ɗaya bai kai ɗaya ba ba ta iya girki ba ba ta da kyau sosai duka wayannan ko dai ka haƙura ka riƙe ko ka sake ta tafi kuɗin yanzu ya rage naka ana kuma baka shawara kar kai gaggawar yanke hukunci kai ta istikara kai ta neman shawarar ƙwararru ka dai tuna kuɗin aure kar kai sakin na hannu kamun na guje ita wannan kawai gani ɗaya da rabi ne wannan na gani sosai wannan rabin gani kar ka je ka auka mu kuma makauniyar zalla to wannan su ne aibobi guda uku wanda da namiji da mace duka an yi tarayya a ciki to sai kuma aibobin da shi namiji yake da su wanda idan mace ta aure shi ta fahimci yana da waɗannan aibobin to za ta nemi a raba su shine akwai aljub akwai al'ihsa akwai al'unna wanda galibin su ne wanda da mazabar malikiya da shafi'iyya da ahmadu na hanbal har da hanafiya in ka tattara za ga duka wa'annan suna shiga cikin wasu in an ce al'ihsa sai da aka ta tare sai ta fahimci yana da dandaka alhasiyu ne za ta yi magana za ka a ranar za a raba auren ko ta same shi al'ilmi ko aljub wanda yake da yankakkiyar al'aura to shi ma tana da dalili to sannan akwai aibobin da in mutum ya auro mace wanda su ne suka fi kada garawa za ga alfabin fikihu man ka samu kamar littafin askari irshadu sadiq na muhammadu ne askari za ga yayi magana ya rarraba su wanda aka yi tarayya da wanda mace take banta da su da wanda namiji ya kaɗaitu da su su aibobin da za a iya mayar da mace sun rabu gida biyu akwai aibobin da suke da alaƙa da jinsi akwai aibobin da suke da alaƙa da mu'amala aibobin da suke da alaƙa da jinsi sune akwai arratku in aka samu mace da shi al'aurata a toshe shi ma miji zai iya mayar da ita kuma za su ba shi kuɗin shi akwai al'akulu akwai alfatku akwai al'ifza'u akwai al'uzaifa da sauransu to sannan sai waɗanda ba su da alaƙa da aljin su ne wa'incan da hauka da kuturta da sauransu suna cewa a zamanance yanzu akwai aibobin da za a iya karawa da su ‘yan uwanta gaba ɗaya suka yi maka rufa-rufa sai radda ka tare da ita sai ka fahimci tana da hiv to za ka mayar da ita nan take kar ka ce dare yayi za su baka kuɗinka in baka kwana da amarya baka kwana kusa da kuɗinka fa in lam yakun ibulun fa min iza in da laraba daga sai aka fita farauta ba a samu raƙumi ba aka samu dan kwikwi dan dan dan karamin dan akuya ai da babu gara ba daɗi to sai kai mazan kalmar shi yan kuɗin suka ce ai kawo ai mai kanjamau ka ba sai kai haƙuri ina ta so in faɗa maka ka san abin ne yanzu to kawo dai ta faru ta ƙare yanzu yanzu a ban kuɗi na sai ka kai masu yasu in kuma ka taɓa ta ko kun kaɗai ta ci sadakin amma fahimtar aliman malik sai ka tafi gun wanda ya ɗaura maka auren wali ana sa babban mutum ne ko kila ka samu gobarar hikima sai ya dawo maka da iya sadakin ka to yanzu sa akwatina fa su tufafi kayan waye duk za a dawo da su jummul hakatu sadaki ne inda sadakin ya tafi aikin suka tafi to tun da ya dawo ai su ma ya kamata su dawo in ba su dawo ba ya kamata a dawo da su dan sun ma fi sadakin yawa za ka yi jin miliyan ɗaya a can nan kuma ɗari da hamsin za maka yi taka ya mata sadakin a dawo da akwatunan kaga shi annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ganta da wannan barakun bai karɓi ko bandana ba to da karim ne shi sai ce alhaqi bi ahliki je ki wajen yan uwanki abinda na baki kuma jika na riga na baki malamai na tattauna cewa to mutum ya auro mace tana istihada fa mutum ya auro mace sai cimma tana istihada yan uwan shi bai tambaya ba kuma yan uwanta ba su faɗa mashi ba malamin malikiya da su alimamu shafi'i suka ce istihada ba illa ba ce da za ta hana manufofin aurentan guda uku haka ba za ta hana a ba da wannan manufar na nan ba za ta hana taimaka hidima ba wannan manufar na nan ba za ta hana mut'a ba wannan manufar na nan tunda haka ne ba illa ba ce sai dai ka haƙura ka riƙe ta a haka ko ka sake ta ta cinye sadaki amma shekul islam ibnu taimiyya ya yi magana mai kyau a cikin majmu'ul fatawa mujalladi na talatin da biyu shafi ɗari da saba'in da ɗaya yake cewa shi a fahimtar shi istihada illa ce da a iya mayar da mace da shi sai a ɗauke ta sai a mayar da ita saboda za ka iya riskar da ita da waɗancan saboda in ma har ka ce to ai ba ta da alaƙa da waɗannan makasidun nika in ka kalla da kyau za suna da alaƙa za ta zama ba cikin tsarki ba a mafi yawan lokuta za ta zama kaza za ta zama kaza amma dai su malamin mazahir ga abinda suka tafi a kai da ka annabi sallallahu alaihi wasallama sai ɗauki waccan mata yar rifariya ya mayar da ita cewa ta koma wajen yan uwanta akwai hadisin Umar wanda Ibn Abi Shayba ce dan Umar wanda Imam Malik ya fitar ayyuma mar'atin gharrabiha ko gharrabiha rajulun babu wata mace da aka yaudari wani namiji wajen aurar da ita biha junun sai da ta zo sai ya fahimci tana can taɓin hankali au juza ko tana da kuturta mai cin ƴan yatsu au baras ko kuma tana da kuturta mai sa mele falaha maharuha bima asaba minha ne yake cewa Annabi sallallahu alaihi ya ce ta cinye sadaki saboda kadaituwa da ita da ya ko keɓantuwa da ita da ya yi wannan kuɗin shi ta nan wajen kam sun tafi kar ma ya nemi a dawo mashi da ita ya ce wa sadakun rajuli ala manazarrau sadakin shi yana nan akan wanda ya yaudare shi ko wali ko wanda ya mai hanyar aura a takaice so da dama wasu ababen idan ka je neman aure akwai buƙatuwar ka nema bayani idan kai shiru baka nema bayani ba idan wani abu ya zo ya tashi daga baya tunda baka nema bayani ba ba hujja ba ce akan ka ce dan me yasa su ba su yi maka bayani ba da akwai abin da ba illa ba ne ka ce kana son wance kullum ka je sai ka ganta a zaune ta riga ka zuwa falo ya kamata ka tambaya gajera ce ko doguwa kaga gajarta ba illa ba ce amma kuma a wajen wani illa ne tsawo ba illa ba ne amma a wajen wani illa ne in kai shiru baka tambaya ba sai su ba ta da illa kai a wurinka ne illa dan me baka tambaya ba ya rage na ko ka saki ko ka rike da hakuri to da ka wasu aibobin kuma ya kamata ka bincika inda kake tsammanin haka ne ko ba haka ba kawai ka zo kana santa akwai bukatuwar ka tantance budurwa ce ko bazawara sai ka tambaya suka ce maka to su ma dai ba su sani ba suka ce to a su tantance kafin ka dawo na a cikin in ya ce lafiyar talau suka ce mashi lafiyar talau shi ya laifi ya kuskure ya yi ai kamata ya tantance ciwon kuma suka ce to ciwon jinnu lalura ce ko aibi da za iya mai da mace ba aibi ba ne sai dai idan yi muni amma bai muni ba ba aibi ba ne in yi muni to in ya tambaya ya ce mishi to tana da addini to yanzu an mai bayani ko daga baya ya zo ya gano bai da zafi kwata-kwata amma idan yana nufin lafiyar talau yana nufin hadda jinnu suka ce mashi lafiyar talau suka ki faɗa mashi tana da jinnu wannan sun yaudare shi daga bayan ya dawo da su dole su bai sadakin shi saboda sun sun wa sadaquhu ala man gharru kenan sadakin shi na nan akan wannan da ya yaudare shi din ko ya rude shi wajen auren wannan dai su ne matsaloli da suka shafi aibi wanda za iya mayar da mace saboda su sai ina ne wa yukarru min anki hatil kuffari idza aslamu ma yuwafiqu shar'a wa yukarru min anki hatil kuffar ana tabbatar da auren kafirai idza aslamu idan suka musulunta ma yuwafiqu shar'a in dai ya dace da shari'a na abin da ya dace da shari'a idan aka ce ga wani kafiri da shi da matan shi duka sun musulunta wannan auren nasu za a tabbatar da shi matukar auren ya yi daidai da auren shari'a yana aure da mata hudu za a tabbatar mashi da hudun idan sun wuce hudu ba za a tabbatar ba sai a ce to yanzu ya zaɓi hudu sauran su yi gaba wani ya musulunta yana da takwas wani goma aka ce ya zaɓi hudu sauran su ko kuma matar shi ɗaya wadda suka musulunta amma ‘yar uwar shi ce daga ta halatta ya aura ba, ya ɓata aura. Yanzu shigowar shi musulunci ya ɓata aura. Ko kuma mata biyu yake aure da su, duk ba ‘yan uwan shi ba ne, amma matsalar da uwar gidan da amaryar ‘yan uwan juna ne, ko innoni ne, khalat ne ko ammat ne. To shi ma ta ce ya zaɓi ɗaya wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf in sai a ce ya zaɓi ɗaya amma maganar ai a tuta aka ɗaura ai ba a bayar da sadaki ba ai alade aka yanka ai da gargajiya da tsafi nasu na gida aka ɗaura duk wannan al'islamu ya jubba ma kabla in suna musulunta matan a shari'ar musulunci sun halatta ya aure su kuma adadinsu bai wuce adadin da shari'a ta yanke wani hudu ta ce halas shi kenan aure ya yi sai a basu a haka shi ne mayuwa tuku shari'a a tabbatar da su cikin abin da ya dace da shari'a al'imamul bukhari cikin sun abin nan ingantattun littafin shi ya kawo hadisin gailan a sakafi wanda ya musulunta yana da mata guda goma sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya umarce shi da ya zaɓi hudu a cikin su yace to ka zaɓi mata hudu a cikin goma wannan zaɓin shi ma za ga an ta tattaunawa wata kariteriya da yi wanda ya fara aure da duka ba shi bane ai tunda da annabi yace ya zaɓa to shi zai zaɓa duk duk komular da yi kuma nan take ake so a yi zaɓi kada ce to gashi sun sun noma wata gona su duka a tare da kakan araba su rabu kawai ila wani ma guje ne ko sun sun zo sun yi noma a tare su rabu kawai to da kanan take zai ce da wance da wance da wance da wance sauran fa shikenan sai su yi idda sai kuma wani ya aure su ba dai shi ba tukuna tunda sun riga sun ya wuce adadin kudin wannan kuma zaɓin shi ne zaɓi ne na dole ba makawa sai ya zaɓi ƙwaya hudun wa idan aslama a hadis zaujai ne idan ɗayan ma'aurata biyu ya musulunta in fasakan nikahu wa tajibul iddat auren su ya ɓaci an ce in fasaka shine wancan fasko din aure ya ɓaci ba tare da an ce an yi saki ba suna zaune da ita sai ta musulunta ita matar tana musulunta auren ta lalace da wancan mijin idda kawai za ta ci tana yin idda za ta iya ce wani auren idan ta tana cikin idda ya musulunta aurensu ya dawo idan bayan ta gama idda da tsawon lokaci shekara ɗaya biyu uku biyar amma ba ta yi wani auren ba sai ya zo ya musulunta in sun daidaita za su koma da tsohon aurensu ba sabon ɗaura aure ba sabon sadaki kawai koma za su yi ko da ya kai shekara goma da sharaɗin in ba ta yi wani auren ba idan ta riga ta yi wani auren su kawo kuma a lokacin ta riga ta yi mashi nisa wannan ka'idar ta annabi ya amfani da ita hatta a lokacin hijira idan mace ta yi hijira mijinta ya tubure ya ce ba zai yi ba ya zaman shi a makka sai yanzu mene yake faruwa zai matar za ta tafi madina idan ta tafi madina idan ta tafi madina annabi zai ba ta umarni ta yi idda idan ta yi idda za ta iya aure idan ba ta yi idda ba tana zaune sai ga mijin ya zo sai annabi ya ce to su koma sai su koma ci gaba da zamantakewa wannan ita ce ita ce ka'ida shine abdullahi dan abbas yake cewa kuma yadda ya zo cikin sayyid bukhari kana idza hajaratil mar'atu min ahli al-harbi lam tuqtab hatta tahida yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan wata mace ta yi hijira daga cikin waɗanda ake yaki da su cikin kafirai kenan ta koma garin musulmi lam tuqtab to ba wanda ya isa ya zo ya nemi aurenta hatta tahida har sai ta yi jini jini daya wata tsohora sai ta yi tsarki fa'iza tsohorat hallala annikahu idan ta tsarki aure ya halasta gare ta za ta iya aure wa in ja a zaujuha qabla an tunkaha ruddat ilai in mijinta ya zo kafin a aurar da ita sai a ɗauke ta sai a mayar da ita wajen shi wannan ka'idar ita za a sa tsakanin kafirai miji da mata da ɗayan su ya musulunta ɗayan kuma ya tubure sai kafirci zai ci gaba dai fa in aslama idan ya musulunta walam ta tazawwajil mar'at matar ba ta riga ta yi aure ba kana ala nikahihim al-awwali suna nan akan auren su na farko walau tsalatil muddatu ko da tazarar lokacin ta yi tsawo izaktara zalik inda sun zaɓi haka saboda ba a so a yi ba a zaman aure kan tilas tilas ai dole zai kin zauna da shi in sun zaɓi haka wanda kuma haka ake tsammanin za su zaɓi haka shine al'imam Abdullah dan Abbas kamar da Imam Ahmad ibn Hanbal ya fitar da Imam Abu Dawud cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya mayar da diyar shi Zainab zuwa wajen Abil As bi nikahi al awwal ba'da sanatayn wa lam yuhdith shay'a lokacin da aka yi hijira ita Zainab ta bi babanta Abul As ya ce shi ba zai hijira ba yaki ya tabare ta tafi annabi ya ce kawai ta yi idda ta yi iddarta to sai Allah ya sa yana da sa'a sai ba ta yi wani auren ba shi ma bayan shekara biyu sai ya musulunta sai ya dawo ya hijira sai aka mayar masu da auren su wancan da aka yi tun a jahiliya ko tun kafin musulunci kenan to da haka wannan ƙayatar tana nan wani ba zai zo ce ai shi bai yadda ba a ai dan adam bai da ra'ayi وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره kawai zai zama mutum bai da zaɓi sai abin da Allah maɗaukakin sarki ya bayar da zaɓi a kai ko ya ce ga yadda za a yi to umarni shi shine kawai umarni waɗannan su ne matsalolin da ke cikin wannan babi na tattaunawa akan matsaloli na aure da yadda suke iya fuskantar waɗansu al'amura na ƙalubale da kuma wasu nau'ukan auren ma wanda shari'a ba ta yadda ba. To sai ce faslun, alaikum salam. Eh, yau shi a fahimtar su mazhabar shafi'iyya a nan lallai haka ne ba bambanci amma an kaje wajen fahimta ta malamin mazhabar malikiya suna ce akwai bambanci idan shi abin nan ita matar ce ta musulunta mijin yake musulunta wannan ka'ida za a amfani da ita don kaga baya halatta ita mace ta aure kafiri amma sai ya zamana shi shi ne ya musulunta ita kuma ta tubure ba za ta musulunta ba tana ci gaba da kafircinta to zai iya za su iya ci gaba da zama da ita auren sunanin saboda dama ya halasta ya aure ahalul kitabi kamar yadda aya ta biyar sura ta biyar suratul ma'ida sai bayani sai dai idan su duka ba akan addinin ahalul kitabi suke ba to sai wannan ka'idar sai ta zo sai ta yi a ce dama kawai tsafin su suke yi gargajiya suke yi ilhadin su suke yi to shine sai ake to ai yanzu baya halasta ya aure mushrika ayar da ke cikin suratul bakara ta riga ta sa mana doka kada ku auri mushrikai kada ku aurar da ƴaƴanku mata ga mushrikai har sai su mazan da za ku aurarwar sun yi imani har sai su matan da za ku auren sun yi imani wa hurrima zalika ala almu'minina kamar yadda yake a suratu an-nur wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am Eh. to ai idan miji ya musulunta ai ai shi za su yi ai ai wata gargajiya ce za ga galiban gabotarai ne suke da wannan sakacin in ka musulunta yanzu kai za su biyo wai kawai ka auro kirista kuma ta haihu kuma yanzu koma wajen ta to ina ma hankalin ma yake ba yake da hankali ba yake da wayewa ba ai ayan kai za su biyo addinin ka za su yi ba ba ma su da zaɓi ma akan su yi addinin ta shi yasa ma idan mutum zai auro kirista sai yayi da gaske ni da na bibiyi matsalar sai nake fahimtar ko wanda ya kamata ya auri kirista sai wanda ya koshi da addini wanda aka san abin da ke faruwa kenan za ga wani lange-lange ne shi kanshi bai na buƙatar a tubar da shi ba amma sai ce wallahi ya auro su ne don ya tubar da ita to ya za a yi wanda bai gama tuba ba ya tubar da wata sai san suka yi ko sai ga yayin ga can a ikkilisiya masallacin fa fala yayi kai mamaya ta take yi wani mamaya kai da zaka ba ta odoji daga cikin ƙarin za ka sa mata injinin haidar ka ya ɗauke sai ta yi wanka ko ba niyya kai kai ne niyya to kaga sai wanda ya kwankwaɗi fiƙihu ko ya san shari'a shine ma zai san haka sannan tana samun ciki da kai ba za ta ci mushe ba ba za ta ci alade ba su ɗeran nan duk ba za ta ci ba su biri su kura duk ba za ta ci wa'in nan ba bushmeat ba a ba ta ƙara cin su ba sai radda ta haifi ɗanka tana haihuwa ba za ta ci gaba da ci ba sai radda ya yi ɗanka sannan ba za ta rika sa kiɗan kafirci a gidanka ba sannan ba za ta rika bayyanar da sha'a'ir na kiristancin a gaban 'ya'yanka ba ta rika lakkana man zan zauna jesus ko zan tashi jesus a ƴaƴan ita ita ce kafira ta haifi musulmi kuma wannan sanannen abu ne baƙar tanda na farar waina to shine aka yi ana ita baƙar kirin take sai kuma wainar ta yi kyau ko baka tukunya ta yi farin tuwo amma ba dalili ba ne zai ce tarin jaye shi ba dalili ba ne in ko ya ce tarin jaye shi shi ɗin ma in ba a yi sa ba irinta ne addinin faifa yake yi newspaper kenan to yana musuluncin faifa ne in ka bi fiye da zaga bai san addini ba shi yasa billahi ibn abdul aziz ibn baz Allah ya mashi rahama yace ba za ba yadda za mu yi mu ce kada musulmi ya aure ahlul kitabi ba za mu iya hana ba saboda ga aya ta biyar sura ta biyar suratul maida Allah ya halatta amma abadi na shawara kai kuwa wani dole ne sai ta kai ka kaura yace duk ga ƴaƴan mu na in suna yawa sun yawa kada su wanda ka aure sai kirista aure kanka jangon in kada su ne zai faru a ƙa'ida namiji ya rasu duk ‘ya'yan da ba su balaga ba maza, duk ‘yan matan da ba su aure ba ko sun balaga wasu za su bi. Amma a ƙa'ida ko sun bi ta musulunci za su yi, to bai suke tsammani in suka bi ta za su yi musulunci? Su kiristoci za su ce dawaye riba, musamman a ce mai ƙima-ƙima ne. Su da ka shi yasa ‘yan izalar Jesko suka ce haram ne kawai. kawai haram ne wannan aya an shafe ta ayar suratul nur ayin bakara sun shafe ma da an haramta wurin kafirai an haramta kawai ka rabu da su to da shi wancan bai da wani uzuri ya ce suna kiristanci kawai dai ya shirya tambayar da zai faɗa wa Allah yau la yanfa'u malu wala banu domin ai zai zama cikin ta'addancin da yi ya kamata ya hana mutum bacci a ce kai kai ne silar zuwan wani mara tauhidi duniya yanzu ka rasa wanda za ka kawo sai mushriki wanda zai zagi Allah ta kadu samawatu ya tafassar na min ka rasa wanda za ka kawo sai mushriki to ina amfanin rayuwarka ina amfanin aura ina amfanin tunanin makomar ina maganar imanin bayan ta zawwajul waluda waluda fa inni mukafirun bikum al umam to fasiki ma ba ai alfahari da shi balantana kafiri to da haka tun farko kawai ya zo ya nema musulma wanda duk faɗan da za a yi ba sai Allah bi bane ku duk rigimar da za a yi dai qala Allahu qala rasuluhu qala sahabatu anan za a kai a komo kuma a fahimci juna yace faslun al mahru wajibun sadaki wajibi ne ana ce mashi almahar ana ce mashi as-sadaku ana ce mashi an-nihla wa atun nisaa sadaqatihinna nihla ana ce mashi al-ajru wani abu na lada da ake baiwa mace lokacin da za a aure ta to baya halatta aure ma kwata-kwata bai ba sai an sa sadaki abin da ake nufi da sanya sadaki a yanka sadakin ko a biya a lokacin ko ba a biya a lokacin ba aka ɗaura aure sai a ce to me sadakin sai a ce to an biya ya biya ko bai biya ba sai a ce bai biya ba malam malikiya suna cewa ya halatta ka auri mace a matsayin sadaki bashi amma kada ya wuce shekarun da da kai da ita ba za ku iya rayuwa ba da ka aure ta kana ɗin shekara ashirin to a iya cewa nan da shekara arba'in ka biya ta kar ka wuce shekara sittin ba ka biya ta ba duk shekara ka ba ta dubu biyu dubu tamanin kenan ko ko ka bata dubu biyar kusan ɗari biyu kenan na kai haka ya yi amma kar a yanko shekarun da ana tsammanin kai da ita ba za ku kai ba kana da shekara arba'in ka aure ta ce to ka biya ta nan da shekara sittin a yayi yawa za ka mutu da bashin sadaki kenan in aka yi haka kuma Allah ya sa kuka hayayyafa yaya suka fara tasowa sai ka zauna ka karanta musu almujalladul awwal sai su gane cewa to su za su biya in sun har hada kuɗin sai su baka sai ka bata ka ci kasuwa da kuɗin nan sun samu a dunkule laimaki albarka dunkula mata kuɗinta inda shaidu a sa kira wani waliyinta a faɗa mishi to kuɗin nan an yi balan ko a kai musu sabata biya halatta wa alaikum assalam eh eh a akwai ka'ida ina ga ita tafi mana sauki fahimtar mazhabar malikiya da jumhur ma har malaman fatawar ladina da'ima ita ce fahimtar su in ana bin mutum bashi na shekara ɗari baya sai yanzu ya zo zai biya yadda ya ci a shekara ɗarin haka zai biya shekara saba'in da suka wuce kakanku ya siyar ma kakan wa'annan wasu wata gona hekta goma naira hamsin hamsin dai hekta. Hekta goma naira ɗari biyar ko? Yanzu aka bankaɗo takardu ashe ba a biya ba, ɗari biyar za ku ba su. Don haka aka siya. Maganar wa a ba wannan lissafin. Wanda ya ce fahimtar jumhur, akwai wanda suka ce ya koma ga hekta. Ba ba da ake cinikin ba. Cinikin sadda aka kai ka faɗa nawa ka gani a takardar. Hekta ɗaya naira biyar. biyar so goma hamsin sai ka ba shi wata sabuwa sai wa duk ba za a kalli wannan ba ai ai wannan duk alƙiyasu ma alfarike ne yanzu ɗari biyar za a ba su kudin hekta goma da aka siya shekaru sittin baya su kuma sai su karba Allah ya samu abu albarka duniya ba wurin nama bane shikenan wannan ita ce fahimtar jumhur to da shi ma yanzu a sadakin tun zamanin sardauna aka sa sadaki aka ce ya biya ta naira sha biyar ashe duk biya ba sai bana abu ya dai ya ta'azzara ta sai ita sai an biya ta sadakin nan sai ɗauko sha biyar ya bata ya biya ta sadakin ta dubu shi ne ma hikimar a rubuta sai dai idan a rubutun an ga yana ta canzawa to wannan kuma kaga Allah da kai ya canza ko ba zai canza ba gaskiya wannan ita ce fahimtar jumhur kuma yanzu iya tuna ita ce fahimtar fatawar ladinar da'ima akwai wanda suke da akasin haka cewa hekta ɗaya shekaru sittin nawa take yanzu nawa yanzu hekta to sai a ɗauka sai ya shi wancan adadin amma za ka cimma wannan fahimtar ba za ka iya kare ta da dalilin za ka iya kare wancan ba kuma wancan ya fi adalci misali shekaru sittin wani ya ci bashi in zai biya yadda ya ci haka zai biya in yi in aka kama mai wani abu me dalilin ƙara oke jinkirin da aka samu kuka siyar to shekarun naku ne shekarun ba naku ba ne shekarun ba na Allah ne da haka haka za a biya Ma'alaikum assalam Eh, eh, eh, an so ba kuɗi za su bayar ba, buhun kawai za su bayar. Ai ba ku da kesin kuɗi da su ne. Shekaru goma ko ashirin da suka wuce ya karɓi naira biyar biyar kowane buhu naira biyar sai ya karbi naira hamsin kuɗin buhu goma tun wajen shekara sittin yanzu kawai in an tashi mafi sauki buhu goma zai bayar maganan ya aka saya an saye su da farashin da ya dace da su a shekaru sittin kuma ya biya yadda ya kamata a yanzu sai aka kawai buhu goma zai bayar sai zai ta kunkune ko aljanna ake so a shiga ba ya ce wani mahar wajib shi sadaki wajibi ne Allah maɗaukin sarki ya yi umarni da a bayar da shi wa atun nisa a sadukatihin nan nihila ku ba mata sadakinsu a matsayin kyauta wa tukurahul maghalatu fihi an karhanta wuce gona da iri a cikin sadaki ba a so a zaki mana kar a rika cikawa shi cika sadaki amrun ne nisi wani za ka ba shi aure ka sa mai ɗari biyu da ƙyar zai biya amma wani in ka sa mai miliyan biyu yanzu nan zai biya za a iya kallon wannan sai dai kuma a iya kallon kada ka cika ma wanda zai iya biya ya tada farashin waɗanda ba za su iya biya ba in haka ne sai a sassauta shi sa nabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi Aisha radhiyallahu anha yake cewa auren da yafi kowane aure albarka shi ne da aka sanya ma karamar ɗawainiya muku na yi amfani da ita auren da masu aurarwar da mai auren duk ba su wahala sosai ba kada a zuwa ita kawo mashi beli beli beli beli beli wasu lissafe lissafe ka zo sai in kaje zaka ana ta lissafowa akwai kuɗin kama hall na akwai na iyaye akwai na kakanni kuma ɗaya ana so a kama ne a hilton ɗaya a wuri kaza da sai a kawo maka beli sannan an tashi za a siyo kaza za a siyo kaza za a siyo kaza za ba za su bincika za ka iya ko ba za ka iya ba a a sassauta wa juna a sassauta in ka fahimci ma yan kayan sawar da zai kawo amarya ba zai iya haɗawa ba sai kai rulin ɗin wata doka ka ce duk kayan amaryar da ya tattalan mata kar ya kawo gidanka ya bari in an kawo ta ya ba ta shi da ita in dai mai zuciya ne sai ya yi bajintar da tafi wadda zai kawo gida amma yan ɗanta kife ne sai kwasa ɗan wanda ya fara karawa mahaifiyar ya zumbula riga ranar ɗaura wuri da cika zuwa annabi yake cewa mafi girman albarka mafi auren da ya fi kowane girman albarka shine aisaru mu'una duk da malamai sun ce hadisin na da yar magana haka a karkashin shi su da dai ba a cika sadaki wa yasihu walau khataman min hadidin aw ta'limi qur'ani kuma ya inganta aure ya inganta ko da zobe ne aka bayar na bakin karfe ko kuma ya karantar da amaryar qur'ani ta iya izu biyu aka ce to za mu aura maka ita ka haddatar da ita ƙarin izu hudu ya zama ta haddace izu biyar aure ya yi kai kuma dole ka cika wannan amana sai dai kai ta a rabbi sallim sallim ala sa mai fahimta in ka haɗu da tattaura wannan izu hudun sai ku shekara kusan goma sha biyar ba a gama ba kuma dole ka yi haka za ka yi ta lallashi ana haɗawa da ƙaho da shan zuma da shan zamzam da kiyamar laili da aikawa maka a mata addu'a daga sauke amana tana haddace yanzu hudu to yanzu ka sha sai dai ka tsora mata kuma alal istihbabi dan kai ma zaka so a ce kuma tayi haddar ta samu Qur'ani da yawa wa man tazawwaja imra'atan wanda ya auri wata mata wa lam yusammi laha sadaqa ba a faɗa sadakin da zai bata ba falaha maharu nisa'iha idza dakhala biha tana da misalin tana da kwatankwacin sadakin tsararrakin ta in ya tare da ita nan na da sigogi guda biyu na ɗaya an ɗaura aure nawa ne sadaki ba a faɗa ba har aka watsi aka kai amarya ya tare da ita kawai yanzu ba maganar shi zai yanke ba tsararrakin ta nawa nawa aka samu su yadda aka sa masa haka zai biya ko kuma an ɗaura aure ba a faɗa sadaki ba a anguna suna kan hanyar koma suka yi haɗari a mota an goyar su ka san almautu kaddukul eh za ka ga inda za gane akwai bukatar sai an yi karatu wani abu da ya faru a nan falladan ko sai yan shekaru ina ga anan hanyar samun rama aka yi hadarin zan ɗaura auren an gama ɗaura auren anguna ko yan acaɓa ne suka yi tawauta angon ya hadari ya mutu tambayar da aka yi ta yi har kano an bubbuga waya ai na ne ana tambaya ya matsayin sadaki kawai malam ka'ida ita ce almautu kaddahul duk hukuncin da ka san ke kan matar da mijinta ya tare da ita to matar da mijinta ya rasu kafin ta tare hukuncin su daya su da ka za ta yi takaba wata hudu da kwana goma ita amaryar sannan za ta ci gado in shi ya mallaki duniyan nan tana da ɗaya bisa hudu in bai da yaya ya ɓata mata lokaci wata hudu da kwana goma ta kwaso kwatan abin da ya tara inda yawa da yawa in ba yawa ba yawa shi kenan su da kai ta amarya kawai sai maza maza duk a share mata kayan adan nan ta shiga ta kaba ba ta da sauran kuma ado har sai ta wata hudu da kwana goma daga nan ta fita sai kuma wani ya aure ta in so samu ne a raba gado kafin ta gama ta kaba don a yanke alaka gaba ɗaya kuma shi kuma ya mashi addu'a eh eh to ai kuma akwai akwai wata manufar kuma wanda kuma yana an faɗa a minhajin shine mutunta alfarmar shi mijin kaga bai dace ba kawai yanzu an ɗaura aure yanzu miji ya yi nan ya yi hadari kuma gobe da saka ɗaura mata aure da wani ina ina ina alfarmar soyayyar da suka yi to ita ce za yi wata kaba wala tan sau lafadla bai na ku na yawa inda saki ne ana gama ɗaurawa sai ya ji bai da ra'ayinta bai da ra'ayinta kwata-kwata ko uwa ce ya aura ana ɗaurawa sai uwar ta mashi waya an ɗaura ne ka na aida ba a ɗaura ba aida da sai in ce to ka nema wanci yatta kenan sai ka ce to na saki bari a sanar da mutane speaker na da ƙara ba za a sanar ya dawo ya ɗaura da yar kaga ita wannan ba kare bin da mu ta ki kawai ba wata idda da za ta yi ta man tana da mai son ta kuma sai a haɗa da yatta wanda ya auri uwa ɗazu to sun daidaita sun rabu yanzu ya za jama'a bismillah wa alaikum assalam rahmatullah a kaman ta ci rabi ne za ta dawo da rabi in rabin ya yi sai a ba yar amma kaga kuma dai ai yar ya kama da tafi wannan rabin ita za a dan kara mata yi wannan kuma almuslimuna ala shurutihim ne nan dai gashi yake cewa man tazawwada mar'atan walam yusammi laha sadaqa balaha maharu nisa'iha idza dakhala biha in ya tare da ita tana da sadaki daidai da na tsararrakinta ko kawayenta wa yustahabbu taqdimu shay'in min al-mahri qabla ad-dukhuli an su ga wata ka'ida hatta irin auren nan da ake na bashi kar ka yadda ya zama ɗari bisa ɗari bashi koya ne ka samu wani abu ka ba ta kafin alƙalami kafin ka tare da ita an sa dubu ɗari biyar ko dubu hamsin ne ɗauko ka bata an sa dubu ɗari ko dubu biyu ne ka baya sai to ban da kuɗin nan dubu ɗari da aka sa na sadakin wance amma ga dubu biyu a rubuta saura tasa'in da takwas an so kaɗan ba da wani abu katin alƙalami kuma ya nuna ma da gaske kake ko da gaske kake auren amma yanzu ka shigo auren bashi a fara ba ni ba ni kamus ɗin mata to da wani za ka bi yana gara sai mu tsaye mu tashi wa alaihi bi ihsan al ishara ma dai sadaki ɗaya daga cikin manyan rukunnan aure ne dole dole sai da shi kafin a ce aure yayi wa alaikum assalam wa rahmatullah eh bayan ta tare? A to ai tana bin mai gidan bashi, mijin dole sai ya biya wannan kuɗin. Wannan kuɗin suna cikin abin da da an gama da shi zai rasu, bai biya ta bashi ba, ko biya ta sadaki ba. Ana cire na likabani, aka cire na haka kabari da mu'unatu ta to sadakinta na cikin bashin farko-farko da za a biya. ko sadakinta zai cinye duk abin da ya mallaka magada ta rasa komai sai an biya ta sai an biya a ce sun yi ya ce to sadakinta kaza ya yanko kuɗi sosai kuma ya yadda daga baya zo iya abin da ya mallaka ma ba za su kai sadakin ba haka za a kwashe a bata to da wannan bashi ne a kan shi kuma yana cikin abin da ya kamata a yi gaggawar biya da tasdidu mana ya zama na ba karibin da mu tsakanin shi da ita. Wa alaikum assalam. A waitin da yan wanta ta su magadanta. Eh wannan kudin na gado ne. In an zo duk safa abin da take da shi za a raba gado wanda shi ma yana da gado to za a ɗauki wannan kudin a saka sai kuma a raba sai a ba kowa haƙƙin shi har da shi. in tana da ‘ya'ya, ida da iyaye, ida da sauransu, duk dai magadanta kamar da shari'a ta tsara, su za su gaji wannan kuɗin. Wa alaikum assalam. Eh, eh, Eh, to abin da ya kamata a daina ba su kuɗin, a sai kwatan fegiya ba shi ajiya. In ya sayar da kwatan fegin ya hidimar shi ranar da ya tashi biya dai kwatan fegin su zai sai musu. Shi kenan, kwatan fegin su zai sai musu. Ya hau zai hau, mu san wannan farashi ba, mu kwatan fegi je muka bayar ka aji, ko kuma a daina ba irinsu. a samo wanda ba za a samu wannan matsalar da shi ba sai a bashi amma matukar aka bashi kuɗi a matsayin yaranta to lallai kamar da ya tashi biya iya abin da aka bashi rance iyakar shi zai biya ko da darajarsa ta zube in kuma ma dai ta hau dai iyakarsu dai zai biya ba za a kara mashi ba za a rage mashi ba saboda lokacin ba za a lissafa da shi ba wa alaikum assalam da kanka shikenan na to takaddun eh amma ba wai eh shi wanda ya jingina da ya ga takaddun da ya bincika ba in akwai sakacin shi na gazawa wajen yin bincike bai jingini fili ba za a karɓa fili kuɗin shi kuma ya bi wancan ya karɓa in rigimar ta kakare irin wannan sai a je kotu ita ce za ta iya karyawa ko ba gaba dole a karɓa amma dai tun farko shi da zai jingina ya ga takardu ya ce a'a to lallai kai ba za ka zama ka kawo shaida in ga ya kawo wani abokin shi wani gefe a kaca cikin masu haƙƙin yan uwanka da kuke tare da marayun nan cikin su zaka kawo ko a marayun ka kawo ɗaya ya zama shaida to kaga ya daga nan zaka yana maka zuke zuke in ka ce ya magana ne yace za ka ji ni kwanan nan ya san da kai dai ba za a kulla cuwa-cuwa ba kana so mutum ya zama yana takalin dan da irin wayannan kar ya fada eh kamar eh a ce ya ƙara haddatar da ita wasu ko ya koya mata har ta iya a matsayin su ne sadaki a auren nana akwai yaƙi biya auren nanan kawai matsayi ki za a yi ya biya ai bashi ne ko mutuwa ya su za bayan an cire ɗawainiyar likafani kabari da sauransu wannan sadakin nata na cikin basussukan farko farko su ka dole matsayi ya biya abinda aka yarjejeniya aka almuslimuna ala shurutihim za yi kayan ɗakin nan sai ya mata ya ƙe mata an ce zai mata kujeru zai mata waye aka yi wasu lissafi irin lokacin da ya aure da dubu talatin ta gama amma yanzu gashi sai ana neman miliyan uku sai ya yi su yanzu ba maganin miliyan uku zai kira a an yi ba maganin kuɗi ba kayan ɗaki aka ce za ka yi mata da kaza da kaza da kaza da kaza masu kwaliti kaza da kaza da kaza dan an tashi tantance kayan ɗakin ma har kwaliti ya kamata a sa a takardar kuma irin wannan ya kamata a rika faɗe a wurin ɗaura auren a sifika mai ƙara komi ya fito ƙarara kowa ya ci kaga kowa ma a gaida sun haɗu da shi ya kayan ɗakin nan ka san ne ko dan in huta da maganar mutane bari yi Allah ya samu dace ku sanaka Allah kuma bihamdika shi Allah ya danta